الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 12 ga watan Jumada al-Akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 17 ga watan biyu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi kafin darasi na yau muna da tambaya ɗaya-ɗaya ɗan uwa ke cewa kafin Allah ya halicci mutane menene farkon abin da Allah ya halitta to kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu shine alƙalamin ƙudura wanda Allah ya yi rantsuwa da shi a cikin suratul qalam yake cewa nun wal qalami wama yasur wannan alkalami shine farkon abin da Allah ya halitta kafin ya halicci wasu sauran halittunsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu yace shine alkalamin ƙudura. lokacin da Allah ya halicci wannan alƙalami Allah ya ce masa ukutub Allah ya ce ya kai alƙalami in rubutu alƙalamin ya yi tambaya ya ce ya ubangiji na mizan rubuta ubangiji ta'ala ya ce masa ukutub kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama rubuta duk abin da zai wakana ya kasance har zuwa tashin kiyama take yanke manzon Allah ya ce alƙalami ya gudana game da rubuta duk abin da zai wakana har izuwa kiyama daidai da motsa hannunka da za ka yi tuntuni wannan alƙalami ya rubuta shi ne a hadisi wanda ke cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana kataballahu maqadiral khala'iqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء أو كما قال wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa tuntuni Allah ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma bayansa kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin tuntuna Allah ya sanya alƙalami ya rubuta duk abin da zai samu bawa har izuwa kiyama sai ce wa kana arshuhu alal ma a lokacin nan gadan mulki na ubangiji subhanahu wata'ala yana kan ruwa kamar yadda yace wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a can cikin suratu hud to dan haka dan sabanin da malamai suka samu wai tsakanin alƙalami da al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanne ne farkon halitta wasu malamai suka ce al'arshi ita ce halitta ta farko daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda al'arshi gado ne na mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kuma wannan al'arshin ba wanda ya san gwalgwadon girmansa face ubangijin da ya halice shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake ce mana saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗayansu inda za a dunkule su a danganta girmansu zuwa ga kursiyu kujerar mulki ta ubangiji subhanahu wata'ala manzon Allah ya ce tamkar zobe ne da aka ɗauka aka jefa a cikin sahara gaba ɗayan girman saman bakwai da ƙasan bakwai gwalgwadon zobe ne a cikin sahara in ka danganta zuwa ga kursiyin ubangiji subhanahu wata'ala kujerarsa ta mulki sai manzan Allah ya ce ita kuma kursiyu duk girmanta inda za ka danganta zuwa girman al'arshi tamkar zobe ne da aka ɗauka aka jefa a sahara gaba ɗayan kursiyu tamkar zobe ne sahara ita kuma ita ce gwalgwadon al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce al'arshi ba wanda ya san girman shi in banda ubangiji subhanahu wata'ala to don haka kafin allah ya halicci saman bakwai da ƙasan bakwai da shekara dubu hamsin ubangiji ta'ala ya sanya wannan alƙalami ya gudana ya rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama don haka wannan ita ce magana tabbatacciya inda wani zai tambaye ka menene farkon halitta daga cikin halittu sai ka ce alƙalamin ƙudura kamar yadda manzon Allah ya faɗa amma hadisin da ake rawaitowa daga jabir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ya ce ya jabir ka san menene farkon abin da Allah ya halitta jabir ya ce a manzon Allah ya ce masa nuru nabiyika hasken annabinka shine farkon halitta wannan hadisi kirkira shi aka yi hadisin karya ne an gane ko ba faɗa ba ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam masu yin haka waɗanda ba su san darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ce cewa sai sun kirkira abin da bai faɗa ba sun danganta masa ayoyi na alƙur'ani da hadisai ingantattu sun ishi mumini sun wadace shi su nuna masa girman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne fiyayyen halitta wanda ubangiji ta'ala ya halicce shi ya ɗaukaka darajar shi ya fifita shi akan dukkan halittu gaba ɗaya wanda inda za ka haɗa darajar duk wani mai daraja da Allah ya halitta na mutane da mala'iku gaba ɗaya ka ɗora askeli ka ɗora daraja ɗaya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daraja manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama za ta rinjaye duk darajar wasu masu daraja har zuwa kiyama ba sai ka kirkira masa ba gaya ayoyi na alkur'ani sun bayyana mana shine fiyayye abun Allah subhanahu wata'ala shine mai daraja wanda a baya ba a yi ba kamar shi kuma a gaba ba za a yi ba har zuwa kiyama hadisai kuma sun wuce a lissafa don haka wannan hadisi hadisi ne wanda yake na ƙarya cewa farkon abin da Allah ya halitta shine hasken annabinka iya abin da manzon Allah ya faɗa mana farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu shine alƙalamin kudura to dangance da al'arshi ne malamai suke dan kai kawo wannan kuma sai ka koma cikin mas'ala daga cikin masail waɗanda yake na tauhidi a wannan ɓangare tunda a nan da ya ce kataballahu maƙadirar khalaiki ƙabla an ya kaluka samawati wal arda bi hamsina alfa amin sai ce wa kana arshuhu alalma sai ce wa kana arshuhu ya ce tuntuna a lokacin nan al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala tana kan ruwa al'arshinsa gadon shi na mulki yana kan teku tun a wannan lokaci to shi ne anan suka ce wannan gaba tana nuna mana kenan al'arshi ta riga ya alƙalamin ƙudura to illa kasancewar nassi dai ana manzan Allah ya nuna cewa farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu shine kenan alƙalamin ƙudura daga cikin jinsi na mutum ko shine annabi adam alaihi salam daga cikin jinsi na aljannu kuma shine iblis darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin kitabul fada'il kuma muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na fadula ta kiyamun layi wanda ayoyi na alkur'ani sun gabata da ma hadisai waɗanda suke masu yawa mun tsaya kan hadisi na jabir ibn abdullah ibn haram al'ansari Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna fil laili la sa'atan manzon Allah yake cewa lalle akwai wata sa'a a cikin dare idan aka ce sa'a shine qita'atu min zaman wani ɗan yanki wanda yake na zamani saɓanin abin da yake sa'a a gunmu a yau in aka ce sa'a shine ake kira awa in aka ce awa wato shine minti 60 kenan amma in aka ce sa'a ana nihi wani yanki na zamani don haka alkiyama ubangiji ta'ala ya ambace ta da wannan suna kamar yadda yake cewa wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimuna malabi ko kuma yuqsimul mujrimuna malabisu ghayra sa'a kamar yadda yake faɗa bani sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amara to in aka ce sa'a abinda muke so mu sani wani ɗan yanki wanda yake na zamani shine yace inna fil laili la sa'atan manzon Allah yace lalle akwai wani zamani takaitacce a cikin dare la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kullu layla manzan Allah ya ce mutum musulmi ba zai yi dace da wannan sa'a yana mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wani alkhairi na al'amarin duniya ko na lahira face Allah sai ya karɓi addu'arsa ya biya masa buƙatar shi ya ba shi abin da ya roƙa manzan Allah ya ce wa zalika kulla laila wannan sa'a kuma ana samunta a kowane dare an gane ko a kowane dare akwai wannan ɗan lokaci takaitacce wanda duk mutumin da Allah ya masa dace a wannan lokaci ya roƙi ubangijinsa wani alkhairi na duniya ko na lahira Allah sai ya karɓi addu'arsa ya biya masa bukata to kamar yadda bayani ya gabata shi wannan ɗan lokaci takaitacce wanda ake dace da shi a cikin dare yana kasancewa a cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe idan ka kasa dare kashi uku to kashi ɗaya na ƙarshe a wannan ne ake samun wannan sa'a kamar yadda dare ku a shar'ance yana farawa ne daga fadawar rana ƙarshensa kuma shine ketowar alfijir da zaran rana ta fada to dare yayi an gane ko da zaran alfijir ya keto to dare ya naɗa tabar masa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ubangiji ta'ala ya ce sannan ku cika azumi wato har izuwa dare manzan Allah sai ya nuna mana farkon dare shine fadawa rana domin daga rana ta fada manzan Allah yake bude baki shine yace kuma atimmu siyama ila layl to dan haka kenan anan abin da muke so mu gane sai ka lissafa iya awoyin da suke kasancewa daga fadawar rana har izuwa ketowar alfijir kamar yanzu misali idan ka ɗauka a yanzu rana tana fadawa karfe shida da rabi shida da rabi rana take fadawa alfijir ko yakan keto karfe biyar da minti hamsin da ɗaya zuwa hamsin da biyu to a nan abinda muke so mu gani sai mu ɗau daga karfe bakwai a nan dai muna da minti talatin a farko daga bakwai sai mu ɗauka takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar mun samu nawa mun samu awa goma kuma ga minti hamsin da muke da shi biyar da minti hamsin mun samu kenan awa goma da minti hamsin nan kuma muna da minti talatin idan muka ɗauko muka haɗa mun samu awa sha ɗaya da minti ashirin awa sha ɗaya da minti ashirin to wannan awa sha ɗaya da minti ashirin sai ka kasa ta kashi uku an gane ku awa sha ɗaya da minti ashirin sai ka kasa ta kashi uku kenan anan idan muka ɗauka kenan nawa ne zai kasu awa sha ɗaya da minti ashirin a kasa ta kashi a uku da rabi uku da rabi an samu kenan awa goma da rabi an gane ku awa goma da rabi in ku ka kasa uku da minti arba'in uku da minti arba'in shine za a samu kenan awa sha ɗaya da minti ashirin da minti goma kenan minti goma yanzu kenan anan sai ka ɗauki kenan karfe bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya kenan mun samu awa bakwai karfe ɗaya kenan dai daga karfe biyu abin da ya gaba wanda kuma galibi ko da zamani ya canza a lokacin rani ko a lokacin ɗari to galibi ita shi wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dare yana kasancewa ne daga bayan karfe biyu abin da ya gaba to a wannan tsakani ake buƙatar mutum ya tashi ya yi na filfilinsa ya roƙi ubangijinsa subhanahu wata'ala duk wasu bukatunsa na duniya da na lahira kuma musamman waɗannan bukatu naka a inda ya kamata ka bujiro su shine a cikin sujada lokacin da goshinka yake ƙasa ka yawaita faɗar ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza ko da baka iya larabci ba da yaren da ka iya shine zaka yi addu'a domin addu'a Allah bai kayyade mu ba cewa sai da larabci duk yaren da mutum ya iya da shi zai roƙi ubangijinsa kuma yana jin mi ka faɗa kuma shi ya yi alkawarin zai karɓi addu'ar kai biya maka buƙatarka to don haka a cikin sujada ya dace mutum ya bujiro da buƙatunsa domin lokacin nan ne yake cikin ganawa da ubangijinsa kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa yin addu'a a cikin sujada sababi ne wanda yake na samun karɓuwarta kamar yadda yake cewa wa amma sujudu fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajaba lakum sujada manzon Allah yace ku yi kokarin addu'a ya cancanta a karbu addu'ar to dan haka anan abinda muke so mu gani wannan sa'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa a kowane dare akwai wani lokaci takaitacce wanda mutum musulmi ba zai yi dace da wannan sa'a yana mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wani alkhairi na al'amarin duniya ko na lahira face sai Allah ya karɓi addu'ar shi ya biya masa buƙatarsa, maza Allah ya ce wannan sa'a kuma a kowane dare ne. Hadisin da yake nuna cewa a kashi ɗaya daga cikin ukun dare ake yin dace da wannan sa'a shi ne hadisin da yake cikin sahihain, maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage ubangiji mai girma da ɗaukaka yakan sauko zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa mun fahimci ma'anar sauka amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yadda Allah subhanahu wata'ala yake sauka domin shi yace mana laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma mun yi imani yana saukowa kamar yadda manzon shi ya faɗa mana idan ya sauko manzan Allah ya ce ubangiji ta'ala zai ma kansa kirari kamar yadda yake cikin wata riwaya zai ce anal malik anal malik ni ne sarki mamallakin kowa da komai ubangiji ta'ala sai ya ce wa yake neman gafara na gafarta masa wa yake da wata bukata na biya masa manzan Allah ya ce ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana faɗar haka yana cigiyar masu bukata a biya musu har sai an kai lokacin da alfijir ya keto to kaga wannan ya nuna mana kenan wannan sa'a kenan a kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe ake samu kenan abinda muke so mu gane shi dai daga ƙarfe biyu abin da ya kai ketowar alfijir a wannan tsakani ne ake bukatar mutum ya tashi kuma malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana duk mutumin da zai yi kiyamun laili abinda aka fi so kenan ya jinkirtar da kiyamun lailinsa ya kai ta ƙarshen dare kenan sulusi kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe domin ya jiro ya bujiro da bukatunsa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala shine yace wa zalika kullu laila wannan sa'a akan yi dace da ita a kowane dare al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi kenan zamu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتته الصلاة بركعتين خفيفتين رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب, كتب في الذاكرين والذاكرات رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع رواه مسلم malam Allah ya ji kansa wato na faɗa wannan riwaya ce ta abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qama ahadukum min al-layli idan ɗayanku ya tashi a cikin dare domin yin nafilfilinsa manzon Allah ya ce fal yaftatihi as-salata bi raka'atayn khafifatayn ya fara sallar tashi da raka'o'i biyu waɗanda suke masu sauƙi kenan kar ya tsawaita an gane ko idan ka tashi za ka yi ƙiyamullai to farko so ake raka'a biyu na farko ka taƙaita su kar ka tsawaita su yin haka sunna ne kuma ladabi ne daga cikin ladubba na ƙiyamullai kenan raka'o'i biyu na farko mutum ya sauƙaƙa su kar ya tsawaita wannan shine ake kira at-tadarruj bi a sannu saboda duk abin da zaka bi shi a sannu to insha Allah zaka cimma manufarka kaddara cewa ka tashi a farko sai kai raka'o'i biyu waɗanda suke masu tsawo to me yiwa waɗannan biyu da zaka yi masu tsawo ba zaka iya karawa ba ka ci gaba amma matukar zaka yi masu sauki sannu sannu sannu sannu to zaka cimma burinka don haka shi bi a sannu wannan karantarwa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala game da bayansa duk abin da za mu yi mu ba a hankali mu ba a sannu kamar yadda idan ka ɗauka game da dokoki da allah ya shar'anta mana ubangiji ta'ala ya bi mu a sannu kamar yadda alkur'ani sai da aka kwashe tsawon shekara 23 yana sauka wanda duk wannan dokoki sannu-sannu ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta mana idan ka ɗauka shekaru goma na farko da aka yi da turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya iya abinda manzan Allah yake kiran jama'a shine faɗar la ilaha illallah a ƙudurce ma'anarta a zuciya ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu sai da aka shekara goma iya abinda manzan Allah yake kira shine tauhidi kafin a yi hijira da shekara uku ubangiji ta'ala ya farlanta sallah kafin a yi hijira da shekara uku sannan da aka koma madina a shekara ta biyu aka farlanta azumi kuma aka farlanta zakka hajji sai a shekara ta tara aka farlanta ta kaga wannan dubbi a sannu ne ubangiji subhanahu wata'ala yake bi da mu ta hanyar shar'anta mana waɗannan dokoki kamar yadda dokoki waɗanda suke na cewa ku bar kaza ku daina kaza su ma ubangiji subhanahu wata'ala ya bi mu a sannu kamar yadda giya kafin Allah ya haramta ta sai da aka biyu mataki uku mataki na farko ubangiji ta'ala yake cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya dangane da giya da caca ka ce da su game da giya da caca wato akwai ɗaukan zunubi kuma akwai amfani amma zunubin da ake ɗauka ya fi amfanin da ake samu yawa wannan ita aya ba ta nuni zuwa haramcin giya Allah ya saukar da ita domin ya nuna mana a cewa game da giya da caca akwai amfani kuma akwai ɗaukan laifi amma laifin to ya fi amfanin da ake samu girma to don haka shi kuma mai hankali duk lokacin da ya auna abu ya ga cewa abin nan akwai amfani akwai cutarwa to a nan yakan bar abin saboda cutarwar da take cikinsa duk abin da ka san akwai amfani a cikin shi kuma akwai cutarwa to sai ka bar shi saboda wannan cutarwa shine suke cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ije barna shi ake gabatarwa akan janyo gyara duk abin da ka san akwai illa a cikin shi to illar da take ciki ko da akwai wani amfani sai ka watsar da shi saboda cutarwar da take cikin shi sannan aka zo mataki na biyu ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku muminai kar ku kusaci sallah halin kuna masu maye har sai kun san menene kuke faɗa kenan sai kun dawo cikin hayyacinku ita ma wannan aya ba ta nuni zuwa haramcin giya kwata-kwata Allah ya haramta giya in lokacin sallah yayi kar mutun ya sha giya koda yana sha ne wannan kenan a mataki na biyu sannan aka zo mataki na uku wanda kwata-kwata Allah ya haramtar da giya ayat da ke cikin suratul ma'ida fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun to kaga wannan akan abubuwa ne waɗanda basu dace ba maimakon kai tsaye a hane mu ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya bi mu a sannu sai da aka zo a mataki na uku sannan Allah ya haramtar da giya to don haka bi a sannu abu ne wanda yake karantarwa ta addini duk abin da za ka yi to ka fara sannu sannu sannu sannu sannu sannu karka rungumi mai yawa a farko idan ka rungumi mai yawa a farko to kasawa za ka yi don haka ubangiji ta'ala don ya karantar da mu bi a sannu da ya tashi halittar sammai da kasai da abin da yake cikinsu na halittu sai da aka kwashe kwana shida farko lahadi ƙarshe juma'a kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub ubangiji ta'ala yace tabbas mu ne muka halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su na halittu a cikin kwanuka shida farko lahadi karshe juma'a ubangiji ta'ala yace wama massana min lughub babu wata gajiya da ta shahimu balantana mu huta kamar yadda yahudawa suke cewa Allah ya huta ne a ranar asabar don haka suka zaɓi ranar asabar ita ce ranar hutunsu ranar da ba sa aiki to Allah ya maida musu martani ya ce wa ma masana min lugo babu wata gajiya da ta shahi ni balantana in huta wannan karantarwa ce ta ubangiji ta'ala inda Allah ya so saman bakwai da ƙasan bakwai da abin da ke tsakaninsu na halittu Allah zai halicce zai iya halittarsu a cikin abin da ya fi kibtawar ido gaggawa kamar yadda ya ce wa ma amuruna illa wahidatun kalamhim bil basar lamarinmu in muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi ubangiji ta'ala ya ce bai zaman tuba face tamkar kyautawar ido ne tamkar kyautawar ido ne duk abin da Allah yake nihin ya samar da shi ko ya rasar da shi to ya fi kyautawar ido gaggawa don haka ya ce a walam yarau an Allah allazi khalaqa samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihin nabi qadirin ala an yuhyiya al mauta don haka Allah bai gajiya ba karantar da bayin shi ne ubangiji ta'ala don mu gane cewa bi a sannu abu ne wanda yake da asali na cewa duk abin da za ka yi ka bi a sannu shi yasa Allah ya halicci waɗannan halittu a kwanuka shida farko lahadi ƙarshe wato juma'a to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana ladabi daga cikin ladabba na qiyamul layli shine bi a sannu farko idan mutum zai fara qiyamul layli to raka'a biyu na farko mutum ya takaita su ya gajarta su kar ya tsawaita kamar yadda ya faɗa mana a nan sannan hadisi na gaba hadisin aisha allah ya ƙara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama min al-layl tace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi a cikin dare domin yin nafilfili iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn manzon allah yakan fara sallarsa wato da raka'o'i biyu waɗanda suke masu sauki baya tsawaita su raka'o'i biyu na farko manzon Allah yakan gajartar da su al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi don haka dai wannan ladabi sunna ce qauliyya fi'liyya haka manzon Allah yace muyi kuma haka shi ma yake yi kenan in zaka fara qiyamul layli farko kai raka'a biyu waɗanda suke gajeru ba masu tsawo ba sannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza fatatuhu salatu min al-layl idan sallolin sa na dare wato suka kubce masa bai samu bai min waje'i min waje'i saboda wata rashin lafiya au gairihi ko kuma wani uzuri ne ya gitta masa a cikin dare bai samu bai na filfilinsa ta ce sallaminan nahari suna ta yi asharata raka'a idan aka wayi gari a cikin yini mazan Allah ya kan yi raka'a goma sha biyu me ake nihi da yini a nan kenan daga ketowar daga sallar asuba kenan bayan hudowar rana ta ɗan ɗaukaka kenan zuwa azahar a wannan tsakani manzan Allah ya kan yi raka'a goma sha biyu kamar yadda za mu iske a hadisi na gaba wannan kenan in wani uzuri ya gitta masa a cikin dare rashin lafiya ko abin da ya kama da haka bai samu ba yi waɗannan nafilfili to idan aka wayi gari bayan rana ta hudo ta ɗan ɗaukaka tsakanin wannan lokaci zuwa azahar manzan Allah yakan yi nafila raka a goma sha biyu me yasa yake yin sha biyu bayan cewa a cikin dare sha ɗaya yake yi domin a cikin yini babu wuturi wuturi a cikin dare ake yin sa kenan maimakon a cikin dare yana yin sha ɗaya kamar yadda aisha ta faɗa mana to don haka in har wannan sallah ta dare ta kuce masa saboda wani uzuri da ya gitta masa rashin lafiya ko abin da ya kama da haka to in an wayi gari manzon Allah yakan yi raka'a goma sha biyu shine kenan ramuwar waɗannan nafilfili da yake yi a cikin dare to don haka wannan yana nuna mana kenan aiki na alkhairi idan mutum ya fara to ba a bukatar mutum ya yanki ba a bukatar ka yanki in har wani uzuri ya gitta maka baka samu damar yi to sai ka samu wani lokaci wanda zaka cike gurbin abin da ya kubce maka don haka a nan kenan kiyamun laili ne manzon Allah yake rama su a cikin yini kenan yayi raka'a goma sha biyu sannan hadisi na gaba umar allah ya kara masa yadda ke faɗa munzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an hizbihi duk wanda ya yi bacci gabarin wata ibada da yake yi in aka ce hizib shine ma ya ja'aluhul insanu ala nafsihi min qira'atin aw salati abinda mutum yake dora ma kansa na karatun alqur'ani ko wasu nafilfili mutum ya dora ma kansa cewa duk cikin dare sai yayi kaza sai ka karanta alkur'ani ko sai ka yi izihi biyar ko sai ka yi izihi goma ko abin da yayi kama da haka ko kuma nafilfili kamar qiyamul layli da ake yi raka'a goma sha ɗaya to shine yace man nama an hisbihi duk wanda yayi bacci gabarin wata ibada da ya keɓance ma kansa wanda yake yi tsakanin shi da ubangijinsa a cikin dare aw an shay'in minhu ko kuma wani bangare daga cikin kenan abin da ya saba yi na ibada misali kana yin nafila raka'a goma sha ɗaya a duk dare na Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai wani uzuri ya gitta maka duka abin da kai bai wuce ba raka'a hudu ka cike da raka'a ta biyar shine wutirin misali ko kuma ka saba a duk dare na Allah kakan yi izihi biyar to wani uzuri sai ya gitta maka kwata-kwata ba ka yi ba ko kuma iya abin da kai bai wuce izihi ɗaya ko izihi biyu to shi ne sai ya ce faƙara'ahu fi ma bai na salatin fajir wa salatin zuhur ya karanta wannan abu da yake yi a cikin dare na karatun alƙur'ani ko kuma na filfilin da yake a cikin dare bai samu bai domin wani uzuri da ya gitta masa sai ya yi tsakanin gama sallar asuba wa salatin zuhuri da sallah ta azahar a wannan tsakani mazan Allah ya ce kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a rubuta masa tamkar ya karanta ne a cikin dare wannan nafilfili da kai tsakanin sallar asuba zuwa azhar to za a rubuta maka a cikin girgamkin ka na lada cewa tamkar kayi su ne a cikin dare saboda sallah ta cikin dare ta fifici sallah ta cikin yini fa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a hadisi da ya gabata hadisin da yake cewa afdalus siyami ba'da ramadan shahrul lahil muharram wa afdalus salati ba'da al-maktuba salatul layl manzon Allah yace fiyayyar sallah bayan ta farilla ita ce sallah ta dare to in uzuri ya gitta ma mutum bai samu bai wannan nafilfili a cikin dare gaba ɗaya ko kuma ya yi wani ɓangare bai yi da cike na filfilinsa wani uzuri ya gitta masa bai samu bai da aka wayi gari bayan sallar asuba aka kai lokacin da rana ta hudo ta ɗan ɗaukaka kafin azahar ka samu kai wannan na filfili to ubangiji ta'ala zai rubuta maka ladan tamkar kayi su ne a cikin dare haka kenan alkur'ani da mutum ya saba karantawa a cikin dare bai samu bai idan ya karanta idan aka wayi gari tsakanin sallar asuba zuwa azhar to Allah zai rubuta masa lada cikakke tamkar ya karanta ne a cikin dare wannan dai fagala ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da jin kansa wato game da bayinsa yanda ubangiji subhanahu wata'ala yake nufatar mu da alkhairi aiki ne wanda ɗan lokacin ya kuce amma ka samu Allah ya maka dace ka cimma abin da ya kuce maka sai a rubuta maka tamkar kayi shi a lokacin da ka saba yi wannan lokaci kuma shine daman lokaci wanda yake fiye idan haka wannan yana ƙara nuna mana kenan nacewa akan ayyuka na ibada duk abin da mutum ya saba yi na ibada to kar mutum ya daina wannan shine abin da Allah ya fi so kai yau kai gobe kai jibi kai gata iya rayuwarka sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajulan manzon allah ya ce allah ya jikan mutumin da kama minan laili ya falka a cikin dare fasalla ya yi na filfili wa aika zamra atahu ya falkar da matarsa cewa ita ma ta tashi ta yi addu'a ce ta musamman a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi in mun ɗauke ta a matsayin jumla ce insha'iyya du'a'iyya ma'ana addu'a ce manzan Allah yake Allah ya ji kan mutumin da ya tashi a cikin dare ya yi sallah kuma ya falkar da matarsa ita ma ta tashi ta yi ko kuma labari ne manzan Allah yake ba mu kenan jumla ce khabariya ma'ana tuntuna Allah yayi rahama yayi jin kai ga duk mutumin da ke tashi a cikin dare yayi sallah kuma ya tada matar shi tayi sai yace fa in abat manzan Allah yace in har ya tada ta tiki tashi na qahafi wajhi halma'a manzan Allah yace ya dan yayyafa mata ruwa a fuska ya dan yayyafa mata ruwa a fuska an gane ku ba jan fada ba ne ba alkhairin da ka samu ne Allah ya maka dace kake fatan cewa ita ma ta samu shi ne ya ce na kwa hafi wace shi halma'a wato ya ɗan yayyafa mata ruwa a fuska wato domin ita ma ta tashi ta yi to a nan fa salloli ne fa na dare ake magana wannan wani iyazu billahi ba ma wai nafila ta dare ba kamar yanda da yawa daga cikin mata yau ba ma nafila ba sallar asuba in ka tada ta tayi wani kamar yanda yake bani labari kawai abin da yake hada shi da ita kawai shi ba zai tada ta wai in an tada ta wai shine ya shiga hakkinta waya tana barci za a katse mata barci to da yake Allah ya sa dan uwa ne mai kishin addini sababin rabuwarsu da shi shi matsalar shi kawai da ita na in ya tada ta sallah kawai ita ba ta tashi wai ya shiga rayuwarta wai ya shiga hakkinta to yanzu wanda ake tadawa sallar asuba ta ki tashi kai tsamanin ka a cikin dare har ka zo ka yayyafa mata ruwa a fuska to kaga sai ta kai karin kagun waɗanda suke famar cewa wai haƙƙin mace cewa ka shiga haƙƙinta ma'ana wai ka yi ya famata ruwa ka katse mata bacci to shi ko anan addu'a ce ta rahama ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga duk mutumin da ya haka ya tashi a cikin dare yayi sallah kuma ya farkar da matarsa ita ma ta tashi ta yi in har ya tada ta taki tashi shine anan manzon Allah ya ce to yayyafa mata ruwa a fuska sannan sai ya ce rahimallahu ra'a manzon Allah ya ce Allah ya ji kan matar da qamat minal layli ta falka a cikin dare fa sallat tayi salla wa aiqadat zawjaha ta falkar da mijinta shi ma ya tashi yayi ita ma manzon Allah ya mata addu'ar duk matar da ta falka a cikin dare ta yi na filfili ta tada mai gida cewa kai mata shi kai fa in a ba in har ta tada shi ya ƙi tashi na ba hatfi waje hilma manzan Allah ya ce ta yayyafa masa ruwa a fuska in ya haro mata ta ce a manzan Allah ne ya ce mai haka in ya san girman manzan Allah kwa dole zai yi limus kamar yadda umar in aka ce masa Allah ya faɗa tamkar yadda ka san an tsinke wuta kamar lokacin da hadisi ya gabata tun a cikin babu sabr lokacin da uyaina ibn hisn alfazari ya nemi ganawa da umar ya biyo ta kan wani ɗan ɗan uwansa shine alhurrubun qais wanda shi alhurrubun qais ba fadi ne na umar lokacin da uyaina ya shigo sai yake cewa ibn al-khattab hi ibn al-khattab yace ya kai dan khattab yace ka kiyaye ni baka mana wata kyauta wadda take kakkaura kuma baka mana adalci abinda manzon Allah yake bamu baka bamu yanzu kai ne shugaba amma baka bamu irin wanda abinda manzon Allah yake ba su daga cikin baitul mali na lallashin zukata suka ce baka bamu a lokacin nan Umar ya hasala ya fusata ya jimke hannu zai dambace shi sai hurrubul qais ya ce haba ya amiral mu'minin baka ji ba Allah yana faɗa kuzila afwa wa amur bil urfi wa arda anil jahili ka riki rangwame kai umarni da kyakkyawan aiki ka kauda kai daga jahilai wawaye yace wa inna hadha min al jahilin wannan yana daga cikin masu wauta Umar sai lumus sai ja baya wannan yana nuna mana ɗabi'a ta mumini duk lokacin da aka ce masa Allah ya faɗa ko manzonsa ya faɗa to a lokacin nan zai miƙa wuya don haka a nan in ta yayyafa maka ka ɗan fusata ta ce a manzan Allah ne ya ce mu yi haka to a nan karka samu wata damuwa kenan abin da ya kamata kai ma ka tashi kai wanda hadisi ya gabata kar mu manta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare fa ya tashi ya je gidan diyar shi Fatima da ita da Aliyu manzan Allah ya tada su ya ce ku tashi ku yi sallah ku tashi ku yi sallah a wata riwaya Aliyu sai yake cewa ranmu yana hannun Allah in ya ga damar tada mu shi zai farkar da mu manzo Allah sai ya juya yana mai buga cinye shi yana cewa wa kana lil insanu akthar shay'in jadala wa kana lil insanu akthar shay'in jadala shi dai mutum ya kasance ya fi komai jayayya da garrama to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin mutum ya tashi yayi kiyamul layl in ka falka to kai kokarin falkar da iyalinka matarka da ƴaƴanka to haka ita ma mace in ta falka to ta yi ƙoƙarin falkar da mai gida da 'ya'yansa cewa a tashi a yi kamar yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama in ya yi na filfilinsa a cikin dare idan mutiri ya rage mishi yakan falkar da aisha cewa ke mata shi ke kamar yadda hadisi ya gabata shi na nan ya ce rahimallahu ra'an rahimallahu rajulan Allah ya ji kan mutumin da qama minan layli ya tashi a cikin dare fa salla yayi nafilfili wa ayqadha ra'atahu ya falkar da matarsa ita ma ta tashi tayi fa in abat manzo Allah yace in har ta ki tashi nadaha fi wajhihi halma'a manzo Allah yace dan yayyafa mata ruwa a fuska sannan yace rahimallahu ra'a Allah ya ji kan matar da qamat min al-layli fa sallat ta tashi a cikin dare ta yi sallah wa aiqadat zawjaha ta falkar da mai gidanta cewa shi ma ya tashi yayi fa in aba in har yaki tashi manzon Allah yace na wahat fi wajhihi hilma wato ta yayyafa masa ruwa a fuska al-imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake ingantacce wannan hadisi yana ƙara nuna mana taimakekeniya akan aiki na alkhairi duk wani aiki na alkhairi to ya kamata mu taimaka ma junanmu kamar yadda Allah ya mana umarni da haka wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaka ma juna akan aiki na alkhairi da tsara dokokin ubangijinku sannan hadisi na gaba hadisin wato abu huraira da shi da abu sa'id al-kudri Allah ya ƙara musu yadda suke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl idan mutum ya falkar da iyalinsa a cikin dare me ake nihi da iyalinsa matar shi kenan an gane ku domin in aka ce ahal ana nihi mata bayan mata kuma 'ya'ya sukan shigo kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam ubangiji ta'ala ke faɗa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid a lokacin nan annabi ibrahim ba shi da dabalanta na jika ubangiji ta'ala ya ce jin kan allah ya tabbata a kanku da albarkarsa ahlal bait ya ku iyalin gidan ibrahim ana nihi matar shi to shi ne a nan ya ce iza aika barrajulu ahalahu minan laili idan mutum ya falkar da matarsa a cikin dare fasallaya wato suka yi sallah tare wanda wannan yana nuna mana halaccin yin jami'in sallah ta nafila an gane ko ba laifi kenan jefi-jefi akan iya yin jami'i na kiyamun laili amma a maida shi al'ada kullum a zo a haɗu a yi jam'i game da kiyamun laili wannan bidi'a ne sai dai a cikin wata na ramadan jam'in kiyamun laili wannan sunna ne an gane ku ni muke nihi da kiyamun laili tarawihi da ake yi cikin ramadan wannan jam'in shi sunna ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi to amma haka jehi jehi ba laifi mutum su yi jam'in salloli na dare shi da matar shi ko shi da 'ya'yan shi ko shi da abokansa jehi jehi wannan ba laifi shine yace idza aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl idan mutun ya falkar da matarsa a cikin dare fa sallaya manzo Allah yace suka yi sallah ko kuma aw salla raka'atayn kenan fa sallaya jami'an suka yi sallah tare aw salla raka'atayn ko kuma ya falka yayi sallah raka'a biyu kamar yadda kokonto ne aka samu daga marwayacin shayi iza aikazar rajulu ahalahu minan laili fa salla raka'ataini ko kuma fa salla ya jami'an suka yi salla tare manzo Allah yace kutiba fi zakirina wa zakirati za a rubuta sunayensu a tabbatar da shi a cikin girgam na ubangiji subhanahu wata'ala za a sanya su layin masu ambatan Allah maza da masu ambatan Allah mata wanda ku a ƙarshe Allah ya tanada musu gafara ta musamman da lada mai girma ita ce aljanna kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin suratul ahzab a fadarsa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat har aka kai kan fadarsa waz zakirina Allah kaseeran waz zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima to duk mutumin da ya tashi a cikin dare ya tada iyalinsa matar shi suka yi sallah ta nafila to za a rubuta sunayensu shi za a rubuta sunan shi a cikin girgam na masu ambatan Allah maza ita ma za a rubuta sunanta a cikin girgam na masu ambatan Allah mata wanda sakamakonsu a gobe kiyama gafara ta musamman da lada mai girma ita ce aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu wannan kenan hadisi yana nuna mana fa'idar ta da iyali mutum ya tashi ya ta da iyalinsa kenan in kai kadai ka tashi baka tada ta ba kenan ba za ka shiga cikin wannan kenan tunda ana manzon Allah ne ya ce fa sallaya jami'a suka yi sallah tare kenan a shine sakamakon haka kenan za a rubuta sunayensu a cikin wato azzakirin Allah kasiran wa zakirat al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane ingantacce sannan hadisi na gaba hadisin aisha allah ƙara mata yadda take cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa iza na asa a hadukun fis salati idan ɗayan ku yi gyangyaɗi a cikin sallah faliyar kud manzon allah ya ce ya je ya kwanta hatta ya zahaba an hunnau wato habbacin ya rushe gabarinsa kenan in kana na filfili a cikin dare kaji bacci ya ruho maka to abin da ya kamata ka takaita wannan sallah ka je ka kwanta ka huta domin ranka ita ma tana da haƙƙi a kanka na ka ba ta kaso na lokaci wanda yake na hutu shi ne ya ce iza na asa a hadukun fi salati idan ɗayanku ya yi gyangyaɗi a cikin sallah ma'ana bacci ya ruho masa faliyar ud manzan Allah ya ce je ya yi bacci ya huta hatta ya zahaba anhun nau wato habbacin ya gushe gabarinsa sai ya ce fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'is jumla ta aliliya kenan me yasa manzan Allah ya ce in kana sallah ka ji gangadi ka je ka kwanta kai bacci shine manzan Allah sai yake ce mana domin ɗayan ku idan yana sallah halin yana gangadi la'allahu yadhhabu yastaghfir me yiwa yakan je ya roki gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala fa yasubba nafsahu wato sai ya ringa zagin kansa me yake nihi da fa yasubba nafsahu sai ya ringa ma kansa mummunar addu'a maimakon abinda zaka roka zaka ma kanka addu'a ta neman alkhairi na duniya da lahira to sai ka je ka ringa ma kanka mummunar addu'a saboda me yasa bacci ya riga ya ruho maka hankali ya gushe baka san ba cikin yanayin da kake baka san ba me kake faɗa shine illa anan manzon Allah yace fa inna ahadakum domin ɗayanku idza salla wa huwa na'is idan yayi sallah halin yana gengedi la'allahu yadhhabu yastaghfir me yiwa yakan je yana famar ya roki gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala fa yasubba nafsahu ya ringa ma kansa mummunar addu'a tare da cewa ubangiji ta'ala mai rangwame ne baya kama bawa da abin da bai yi shi ba akan ni abinda baka yi shi ba da manufa ubangiji ta'ala baya kama bawa amma anan iya abin da yake sunna ladabi daga cikin ladubba na qiyamul layl in ka ji bacci ya ruho maka to ka takaita wannan sallah ka je kai bacci ka huta in ka falka in yaso ka ci gaba da yi inda inda sauran dare hadisi ne muttafaqun alai sana hadisi na karshe a baban hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza kama ahadukum minan layli idan ɗayanku ya tashi a cikin dare yana yin nafilfili fasta ajamal qur'anu ala lisanihi wato alqur'ani sai ya tibke akan harshen sa yayi nauyi yana gunguni bai san ba ma me yake karantawa falam yadri ma yaqulu bai san ba ma abin da yake faɗa maza Allah ya ce kwaliyar kwaje ya je ya kwanta ya yi bacci ya huta saboda in bacci ya roma mutum yana karatu gunguni ne mutum zai ringa yi bai san ba ma me yake faɗa wanda shi kuma makasudin karanta alkur'ani shine mutum ya ringa lura da me yake karantawa domin ya ɗau wa'azin da yake ciki to kai ko kana sallah kana gyangyaɗi kana bacci baka san ba me kake faɗa gunguni kake yi to don haka wannan bai dace ba shine anan yace idza qama ahadukum minan layl idan ɗayanku ya tashi a cikin dare yana karatun alqur'ani ko kuma yana nafilfili fasta'jama alqur'anu ala lisanihi qur'ani ya tuke akan harshen sa ma'ana yayi nauyi yana gunguni falam yadri ma yaqulu bai san ba ma me yake fada falyaqaji manzo Allah yace yaje ya kwanta yayi bacci ya huta don haka kenan wannan hadisi shi ma yana nuna mana ladabi daga cikin ladubba na kiyamun lairi kenan ya kasance mutum yana cikin nishadi in har ya kasance akwai kasala da gajiya bacci ya ruhu ma mutum to mutum ya je ya huta idan ya falka in ya so sai ya ci gaba da yi al'imamu muslim ya rawaito wannan hadisi nan muka zo ƙarshen wannan babi wanda ke bayani game da fagula ta kiyamun laili da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك